كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او لا تدركها فهجرته الى ما هاجر اليه اللهم لك الحمد كما صلى وسلمت وشهدت وسلمت وسلمت على محمد تقريبا في الحياه القادمه الواجب الجائز الى محمد الفاتح لما اردنا الكاتب لما صلى على صلاه الله والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاده قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا kwantar da shi da gumakansu cewa in ba mai mai da hankali ba gumakansu za su yi masu kofi ƙara sai ci addu'a tuni billahi shi ne za ku jayayya da ni a cikin kaɗaitakar Allah ta baraka wa ta'ala wa kada halani alhali Allah ya shirya duk da ne zuwa ga hijira gane Allah shi kada yake wala a kan ba da sukun ko ba na jin tsoron abu da kuke shirka da shi na gumakana. kan wani abu ya same ni illa an sha wa illa an sha a rabu shaya sai dai idan ubangiji na ya wani abu ya same ni sannan zai same ni wasu a rabbin kulle shirin ilma sannan kuma ubangiji na ya nasu kowane abu ya san shi sarai na a falata ta zakaru shin ku ba za ku tuna wannan bakul imani وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وكيف أكاهما أشركتم بالله وكيف أكاهما أشركتم يا من tsoron abin da kuka shirka da shi da Allah alhali ba sa amfanarwa ba sa cutarwa kuma da kuke bautar su ba sa amfanar ku da komai in kun bauta musu ba sa cutar ku da komai in kun bauta musu balle wanda bai damu da su ba wala ta kamo na to ya zan tsoron su alhali kuma ba kwa jin tsoron cewa ku kun yi shirka da Allah tabaraka wata'ala ai ku ya kamata ma ku ji tsoron kun yi shirka da Allah tabaraka wata'ala ba ni ne za ku tsorantar da ni da wanda abu da kuke bauta kuma bayan Allah wanda kuma bai amfane ku ko ya ya cuce ku ba ya zan shi ne kai ba ka ma alhamdulillahi malam nazil abinda bai saukar da alaikum sultanin bihi abinda bai saukar da sultanin hujja a gare ku akan bauta masa ba alhali kuma Allah shi ne mai iko akan komai ba kuma ka ba ai na ya fi kai na wani tsarin falikai ne abu bil amri shi yanzu a cikin jama'a guda biyun nan ni ne na imani da Allah na san Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mai amfanarwa mai cutarwa alhali ku kuma ba ku imani da Allah ba kuna bautar abinda kuma ba zai amfane ku ba zai cutar da ku ba shin waye dacewa da aminci mu ko ku mu in kun tutala nuna in kun san wato wane ne mafi cancanta da inda aminci mu ne ko ku Allah ta'ala ce الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون a haƙu bil amni wanda suka fi dacewa da aminci su ne allazina amanu wanda suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala wa lam yalbisu imanahum wa sudanya zulmin su bi zuwa da imanin su bi zulmi da shirka da Allah ba ulaika lahumul amru wa tani ka aminci ya tabbata a gare su wa hum muhtadun wa su wayannan su ne shiryatattu Allah shiryatar da mu وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حليم عليم وتلك حجتنا وانشانين كي تتشي حجة آتيناها إبراهيم من باية أدب إبراهيم عليه السلام على قوله أبي سمتانسا نرفع درجات من نشاء منا لك درجة وانا مكسور إن ربك حقيقة وبنجزك حكيم وليد أسرعيك سا عليم ومسلنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وتلك حجتنا وانت حقني ووهبنا له من بابا النبي ابراهيم اسحاق النبي اسحاق من باش دنسا اسحاق ويعقوب لكم جيكنسا النبي يعقوب كلا هدينا اسحاق ويعقوب دكنسو من شريتر دسو ونوحا هدينا من قبل وهكذا النوح من شريتر دسو من قبل توكا في ابراهيم ومن ذريته ينا لك ذرية النبي ابراهيم داود da Sulaiman dan annabi Dawuda wa Ayyuba da Ayyuba wa Yusuf da Yusuf dan Yaqubu wa Musa da annabi Musa wa Harun wa kazalika kamar yadda muka sai sanya muka saka musu kazalika nasil muslimin haka nan muke saka wa masu kyautatawa na وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين wa zakariya haka nan zakariya na ya na wanda annabi zakariya da yahaya da isa dan maryam wanda da yace ce ha da an bata annabi ibrahim isa nan ha za yusufu yana fa'idantar da cewa annan zuriyarsa zuriya tana samun ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan ba zuriyar gare wa ilyasu da ilyasu dan wato dan dan uwan annabi ibrahim dan uwan musa kun a dan uwan annabi haruna dan uwan musa kullu min as-salihin dukkan su suna da cikin bayin Allah salihai na gari nan وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين واليسع da ya sau wa yunusa da yunusa da lutsa dan harana dan uwan annabi ibrahim kullum kowanne daga cikin su babban na alal alami mun fifita shi akan talikai mun ba shi annabi sinan ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط wani مستقيم abayin haka nan da iyayensu da zuriyatin da zuriyoyinsu da ɗan uwansu wacce bai na hukuka su mun zaɓe su wa alaina mun shiryatar da su ila sirati mustaqim ya zuwa tafarkin Allah madaidaici zalim ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده ولو اشركوا لهبط
wannan hudan Allah shirya ne ta Allah ya hadi bihi man yasha Allah yana shiryata da wanda ya so da shi min ibadi ne ga bayansa wala washrab kaddarawa wa'annan annabawa da muka riga tare da dukkan da suka sunna a wajen Allah kaddarawa da za su yi shirka da Allah da baraka wa ta'ala saboda girman shirka wato ya nuna mafi girman wa'annan a wajen Allah duk da wannan girman nasu da kaddarawa wani abu wanda zai kama da shirka na shiga kayansu kuma Allah bai kaddara ba la habid anhum ma kanu ya'malu a da abin da suka kasance suna aikatawa duk da ya ɓaci ya rushe na أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين
na أولئك الذين آتيناهم الكتاب ذلك ويتعلم سنة الذين آتيناهم الكتاب وإلا مكباس للتاب مكباس قومنش والنبوة الأندمش وإن يكون بها هؤلاء إذا وإن متعنى قدعوا يهود نصارى كافر مكة هؤلاء كنا سن كافر تيري إتواتو إن يكون بها إذا سن كافر تيري إتواتو littafi da hukunci da hikima da annabci da wayannan sun kafirce da ita su mutanen makka to bakar wa kanna biha qawlan mun wakkala waɗansu mutane da ita da su biha kafiri ba su kasance da ita masu kafircewa ba su da almuhajiruna wal ansar da sauran mu'minai ulaika أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين ulaika allazina hada Allah wa yajanibu sune wanda Allah ya shiryatar Allah ya shiryatar da su wa bi mubadahum mutadike koyi da shiryar su to ittadibihim kai koyi da su gaba ɗayan su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam shehu Allah kara masa lafi hadi ayata wannan aya ita ce adallu dalili mafi dalila mafi girman dalili ko mafi dalili akan dalili على أفضلية الرسول صلى الله عليه وسلم أبيس في فيتا من ذا الله صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء أفدك أنما وانا من ذنبي ذكرهم الله كلا هو النيا أف الله يا أبا جيسو وكلهم له قصدة حميدة هو النيا لا دوت الأبيئة wacce take kyakkyawa a bar yabo wanda ta yafi fita da ita duk gaba ɗayan su sun ɗabi'antu da kyawawan ɗabi'oyi sai dai kowanne daga cikinsu ya yi fice da wata daga cikin babban ɗabi'a misali ya ce annabi dawuda da annabi suleiman sun kasance daga an shukuri sun haɗa tsakanin annabci da kuma mulki suka gode wa allah tabaraka wa ta'ala imanu ala dawuda shukura sannan ayyuba yana daga ma'abota hakuri annabi musa yana daga ma'abota mu'jizoji marinjaya zakariya da yahaya da isa suna daga cikin abota gudun duniya annabi yusuf ya kasance ya tsara tsakanin hakuri da godiya a farkon lamarinsa ya yi hakuri da imtihanoni da yawa a cikin ƙarshen lamarinsa ya zama annabi kuma mai mulkin wato misra saboda haka duk gaba ɗaya waɗannan ɗabi'o'i nasu da suka ɗabi'antu da shi allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzan Allah ya ɗabi'antu da su gaba ɗaya idan an tara dukkan ɗabi'o'i gaba ɗaya an haɗa su manzan Allah ya tara ɗabi'o'in annabawa gaba ɗaya sun zama nasa kaga ya fi shi kenan gaba ɗaya saboda haka kun ka gaya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam la as'alukum alaihi ajra ni ban roƙe ku lada a wajen alqur'ani ba in huwa illa zikre alƙur'ani tunatarwa ne bai kasance masa tunatarwa wa'azi ne da alamina ga talikai mutane da aljinuna وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله إذ قالوا ما أنزل الله من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون wannan aya ta sauka ne a cikin wani bai hude shugaban yahudawa ne malamin su ne ana ce masa malik ibn saifi yahudawa sun aika shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka yayin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba yana yana jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya gaya masa wata aya a cikin taurat ta ce annabi baya rubutu baya karatu bai taba jin wani malami ba bai taba shauraron a taura ba sai ce masa dan Allah zan tambaye ka shin ka karanta a taura wata aya da take cewa annallaha yubghidu al-haqa samina Allah baya son wato malami malami alhamu baya son mal alhamu shi ne babban malami a yahudawa malalla Allah ya baya son alhamu samina ma baya son hamu wanda yake mai mai kiba wakana shi kuma malikin musayyib dinna ya zama habaran samina malamin ne mai kiba ga kada ciki ga ba ma'ana ya ci kayan banu yahudiya ko shidda saboda haka da ya da annabi ya tuna masa wannan aya sai lallai Allah ya faɗi haka sai ya gane kuma da shi annabi ya ce to ai kai kai kai kai da kai ake kai da me a kai da alhamu sharif sai fushi da ya fushi sai ce kawai kariya ne ma azan Allah wala wa shirku min shay ba ma wani mutumin da Allah ya saukar masa da wani abu ba Allah bai taɓa saukar wa kowa komai ba to in Allah bai taɓa saukar wa kowa komai ba ya ɗan adam zai ya gane akwai Allah to shi ne sai Allah tabaraka ta'ala ya gaya ya saukar da wannan aya wa ma qadarullah haka qadari wayannan mutane malik ibn sai ba su kaddace da su ne yahuda ɗan uwansa ba su kaddara Allah ba su daraja wato ba su daraja Allah tabaraka ta'ala wato sun wato hakikalin daraja shi ba ma'ana ba su girmama Allah yadda ya dace ba yayin da shi wannan mutum ya dawo wajen yahudawa suka ce masa da ka je da bai ka dawo mana sai ya ce masa ai abu kasim ya ya fusata da bai ce masa manzon Allah ba sai ce ai baban kasim ya bani ya fusata da ni ya ce mun kaza ya ce mun kaza to yana da ga masa haka sai ce masa qalu anta idza ghadibta taqul billahi wa taqul ma anzal Allah to na ce ka ce masa ai da ma kai mun san halinka in ka yi fushi za a kafirce da Allah za a kafirce da abin da Allah ya saukar sai suka ture shi a matsayinsa na shi da jagoransu shi da haɓunsu suka naɗa wani shi da jagoransu shi ne kafirul ashrafi wanda ya fi sharri wa ma qaddarullah shi da Allah wa ma qaddarullah ay yahuda ba su girmama Allah haka adadi hakika da girmama shi ba in tsaru yayin da suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu ala basharin min shay' ai Allah bai saukar da wani abu a wani mutum ba sai Allah ya tambaye ce manzo Allah kun ka tambaye su to man anzalallahu man anzal alkitaba allazi jaa bihi Musa shin wane ne ya zo da ya saukar da littafin da Musa ya zo da shi halin kasancewa littafin da Musa zo da shi haske ne da kuma shari'a da mutane gashi nan taj'alunahu qaradisa kuna sanya shi karatisa takardu kuna rubuta shi a takarda tubduna kuna bayyanar da abin da kuke so wanda ya dace da ra'ayinku wata kuna kasira kuna kuma kuma kuna koya da yawa daga abin da yake su gaban sufar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ulimtum kuma an sanar da ku ya ku yahudawa ma lam ta'lamu antum abin da dawa ku sani ba ku da iyayenku a cikin addawa qulillah idan ba ba ka amsa ba sun ce ba sallallahu alaihi wasallam min shay'in qulillah kace Allah ne ya saukar sun mazarmu sannan ka bar su yal abuna suna ta wasanni fi kawbihim a cikin kutsawa a cikin bannarsu na وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه وهم على صلاتهم يحافظون وهذا وأن القرآن كتاب الكتاب لأنزلناه وسوف شيء مبارك من يوم البركة أي كثير الخير من يوم الخير لمن آمن به وأن الإيمان لشيء وشر لمن كفر به وشر إذا كمن يكسر يا كافر شيء وسط شو الله تعالى مثل ذاته ومن ومن بركته يلا لك البركة القرآن بقاء الدنيا ونبات الأرض وإبدال السماء ما دام القرآن yana daga albarkar albarkar alqur'ani wanzuwar duniya matakar alqur'ani yana nan a cikin duniya ba a ɗauke shi ba to duniya ba za ta rubuje ba ba za a tashi duniya ba sai ba alqur'ani ɗaya daga ciki wa nabatul ardi yana daga albarkar alqur'ani kuma tsire-tsire na ƙasa in ba alqur'ani ba wani abin da zai iya tsirowa a bayan ƙasa sannan yana daga albarkar alqur'ani zubowar ruwan sama ma damar ƙur'ani saboda haka fa idan rufe alƙur'ani idan an ɗauki alƙur'ani ta tirihun layyinatu iska za ta zo mai taushi fa ya mutu biya kullu mu'mini kowane mu'mini a duniya sai ya mutu iska zai shiga mai daɗi mai ƙanshi shi ke da ya tafi lahira sai zama duniya ba kowa sai zallan kafirai to idan ya zama ba saura sai kafirai kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da girgizar ƙasa al'ummar ta halaka kamar yadda shi yake fara idza lam yakun adibani idza lam yakun man yazkuru Allah zalzalat zalazil sa'at wa nadal muwazzir idan a duniya babu wanda zai ambaci Allah to wato girgizar ƙasa na tashi alƙiyama za ta kada har sannan kuma mai wanzara shi ne hura kamar kuma zai kira ya hura kamar matuƙar ba alƙur'ani haka da zai faru aha kitabun mubarak wannan littato littafin mai albarka huwa hadar qur'ani shine wanda alqur'ani mubarakun mai albarka ne da ul awama yana kiran gama garin mutane ila rabbihim ya zuwa ubangijin su waya da ulkawa waya hadika wasu yana shirya da alkhawasa ke bantattun mutane daga cikin awam ya zuwa ubangijin su wa yuwassiru wa yusiru aqwasu kawasi yana sadar da wato keɓantattun kuma ya zuwa Ubangijinsu, wa haɗa ƙur'an wanda al'ur'ani barakatu a albarkatsa zahiratun bayyananniya ne. Wa man kara wanda ya karanta shi na hadarar azimar sai samu lana babba, wa minista ma wanda ya ce ni kira'ati ga karatu al'ur'ani shi ma zai samu lada, wa man amsakal mushafa wanda ya ce al'ur'ani da hannunsa wajen da tilkas bizarika sa zai samu lada. an ce wata rana ta babba rajulun musulmin hikaya ne ya shawar ce wani mutum musulmi ya rasu fadufina sai aka binne shi wa kana salihan wa kana salihun fil jama'ati a cikin jama'a akwai wani salihi daga cikin bayan Allah ma'ana yana ganin abin da yake cikin kasa Allah wato wato wa kana salihun fil jama'ati lazira hadatu daunahu ya kasance akwai wani salihi a cikin jama'a da suka halatto binne wannan mutumin falon ban sarrafan nasu yayin da mutane suka juya sami a salihu sai wani mutumi na gari sai ji barbatan shadidatin sai ji kuku kato an doka wani abu a wani abu ya ci kara sai ga wani kare ya fito da gudu bakin kare ya fito daga cikin kamar sai wani salihu ya yi masa magana ce masa matanta ya ce masa kai wane ne sai ce wallahi ana amalu sai ni mummunan aikin wane ne kace to wa man darbatul lati samitu wannan bugun da naji ya faru ko menene alaika wa qala am alayhi huwa kai aka buga ko shi aka buga sai ce wallahi bal alayya ana ni aka buga arabtu an aftarina bihi na so na kwamu da shi a zo tambaye su a same mu da shi muna haɗe fadarabani suratun min alquran sai wata sura ta alqurani ta zo ta ɗirka mun dudu wata sura ta alƙur'ani kana ya karawa wanda ke karanta ta saboda ka wata ragan ne ta kore ne daga kabari kaga karanta alƙur'ani wanda ya zama inni wato kamar Allah ya wannan salihi kashafi da suratul malik wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta cewa suratul akwai wata sura alƙur'ani ayoyin ta talatin ne ta ta hana wato ta hana amma mai karanta ta azabar kabari ko kuma ta hana mala'iku azabar same shi a kabari mutum zai kwanta ma isha kullum idan mutum zai karanta tabara to Allah tabaraka wa ta'ala zai amintar da shi da alba- azabar kabari yana da kyau kowa ya hadace tabara sannan kuma ya dinga karanta ta sannan ita tabara bayan kiyaye mutum daga azabar kabari in dai mutum zai karanta ta bayan isha ko kuma in zai kwanta to irin a zo gida a kashe mutum din nan Allah zai kiyaye shi wani ba zai zo gidanka ya same ka ya kashe gaba Allah zai kiyaye ka na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara alqur'ana in ji shehu wanda ya karanta alqur'ani falahu kulli harfin ashru hasanatin yana da hasana goma da kowane harafi annabi ya ce la aqulu lakum alif lam mim harfu ba zan ce muku alif lam mim harfi ɗaya bane a walakin aqulu lakum abinda zan gaya muku alifun harfu wa lamun harfu wa mimun harfu alifi harfi ne goma kenan lamun harfi ne goma kenan mimu harfi ne kace alif lam mim kana da hasana 30 falan mustahara qur'ani yace yayin da alqur'ani ya ya ya shahara bil barakati albarka sai musailama tul kazzabi shi ma sai yayi da awon alqur'ani yana fara da alqur'ani sai da duk abinda Allah ya saukar manzo Allah shi ma Allah ya saukar masa kuma da abin da yake yi annabi yake nan mu'jiza shi ma Allah ya yi yana yi masa sai rubuta takarda min musailamatu rasulillahi ila muhammadu rasulillahi takarda daga musailamatu manzon Allah zuwa muhammadu manzon Allah cewa innal arba qasa baina zalis baini a tsakanin mu kasa tana nan rabi biyu kai rabi ni rabi saboda ka sai mu haɗu fitar da iyaka kenan ila an ƙara har Allah ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ba dan kai manzanni ba a kashe ku ba to da na kashe ku sai annabi ya rubuta wasiƙa amsa ya ba wa wa'annan manzanni na musayyab kazzab guda biyu su kai masa ya rubuta min muhammadu rasulullah ila musayyab al kazzab innal arda lillahi yarsuha ibadihi salihin ibadihi salihin cewa kasa ne zuwa musayyab kazzab kasa ba ta bane ba ta ka bane ta Allah ne kuma Allah yana gane da kasa ne a bayinsa na gari shi ke nan sai ce manzo Allah da ya ji an saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam inna alaina kalkawfa sai ce wai ai shi ma an saukar masa inna alaina kalkawfa sai ce wai wai sai ce shi ma Allah ya saukar masa inna alaina kaljawahira mun baka gwalagwalai to shi yanzu me ya hada gol da alkawsara gol din da aka aiko da yake zai kare a duniya wanda kawa ne na rayuwar duniya wanda gaba daya ba ta da wani amfani a lahira inda ya mutum ba ya kan faɗa ta da abin da Allah ya dace ba sannan da ya dace fasalli rabbika wajhar sai da shi kuma ce masa fasalli li rabbika wajahir kai sallah ubangiji kai fito na fito wa hada yace ai wala wato da shi wace wa hada rakata alfati wannan gurbataccen magana ta sa wanda bata jiru ba ma kariya ne ai aljawahir aljawahir la tuadil ba ala da alkausa kuma haka ba wa ma alimna min jawahirin ba mu san wata wani jawharori haɗa Allah Allah ya ba ta a wani manzo a duniya ba ko babu har ma dan gudun duniya aka hana shan ruwa a kofin gol ko saboda ka wa ayi muqaratin baina jawahiri wa salat tsakanin jawahiri da sallah falan ma da ali rasuli yayin da yazo yayin da manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya ga mu cewa ba dan manzanni ba a kaso su ba da na kashe ku an sai suka zo wajen musulmi da kaza suka ce masa to ba mu je mun gani wani abu yace wancan Muhammad da kake mu wajen suci manzo Allah ne mun ga wani abu idan an dauko mana lafiya in ya tawa masa yawo sai ya warke sai da wani mu mamunya ku kawo mana lafiya idan an dauko mana lafiya an kawo musulmi da kaza ya tawa masa yawo sai ya mutu sa'ida sai mun ta tago suka ce maka kuma mun ga idan an kawo wani mutum mai ciwon ido da an kawo shi idan ba mu ne toma muka ya wuce idan sai idan ya koma ya garau ya ce ni ma Allah ya saukar mun ne wannan mutum ku kawo mai ciwon ido a kawo mai ciwon ido ya kwamfala maka ya wuce muka ce gaba daya ha shi kenan sai ka ce mutum ai wani bayan wannan kusa wanda muka da Muhammad muka idan ruwa wato idan an samu rijiya ruwan ta fashi da daɗi in ya tofa ya mutu sai ruwa ya zama ruwan daɗi ta ce mu ma mun ya ta ce alai ko rijiya aka samu ta rijiya mai tana cike da ruwa da ya tofa mata ya wuce ta kame to haka dai saboda haka suka gane cin gane cewa musai da mutu dai ba shi da albarka shi ne wa haza kitabu fa mubarakun wannan littafi ne mai albarka musaddin kullazi bai da yayi mai gaskata abin da yake abin da yake gabaninsa na ataura da injila ya sauko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsawon shekara ashirin da uku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane tara sun haddace alqur'ani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yayin da manzon Allah ya wafati yayin da Abubakar ya je yaƙi ya ma mutu yaƙi Musailama bin Kazzabi mahaddata alqur'ani da yawa suka yi wafati an ce wajen mutum 700 suke dauke da alqur'ani suka mutu a wannan yaƙi sai sai da Umar ya je sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Abubakar yace ba to kaga fa abin da ya faru idan muna ga makaranta da yawa an je yaƙi sun shahada ba za a mai da daina jihadin nan ba sannan kuma wani abu zai iya fasa faruwa ba ina ganin mu tara makarantar alkur'ani da muke da su ko a tara sabon annabi da muke tare da su kowa ya kawo abin da yake wajensa na alkur'ani a rubuta saboda kada yaƙi ya cinye sabai wata na da alkur'ani a rasa al'umma da zama dama da ya faɗi wannan a manzan Allah ya gaya sai na Umaru a sai da wani gaya sai da Abubakar sai da Abubakar sai sai lalle Abubakar ka Umaru ba zo da wata bidiya wannan abu da ka gaya mun a ɗauko dutsen ƙasar Makka kaf a ɗora a kai na bai kai wannan nauyi ba ni ba zan yi abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba wannan abu sai ya jefawa sai da Abubakar Umar ya tafi ya ce to ni dai na san wani abu zai faru sai da Umar sai ya dawo da kansa ya zo sai da abubakar ya dawo da kansa ya musa da wancan ai ni ma fa Allah ya buɗe min kirji na abin da kai tunanin nan na ga yana da kyau saboda haka sai aka fara tunani sai da abubakar ya tara Qur'ani aka tara shi a cikin wani a dutse a wani kuta a dutse wani a fada wani a itace to haka nan bayan saboda haka da sai da abubakar ya yi umar ya wannan sai sai da abubakar ce masa to lallai ina ganin za a tara Qur'ani amma ya za a yi sai ya ce masa a nemo ta biyun dari a zai dubu a nemo zai dubu sabit zai dubu sabit sai abubakar da umar suka kira da rabin lawan sai gaya masa kare kai ka haddace alkur'ani kuma kana rubuta alkur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna son ka rubuta mana alkur'ani saboda ga abin da yake faruwa a wajen jihadi kan alƙur'ani ya mata ya duba girman sannan a makar da sannan umar ce musu kai amma kun ɗora mini abin da ya fi dutsen tihamar dutsen ƙasar maka da wuri wallahi a ɗora mu wani lura ya ba a ɗora in zo da rubuta alƙur'ani abin da annabi bai yi ba a ce ni girgiro shi na yi shi ma yana gida sai Allah ya jefa masa wannan tunani ya ga ya dace sai zo ya dace da su sabai suna kawo alƙur'ani ana rubutawa aka tara alƙur'ani gaba ɗaya sai aya ɗaya tak ko ayoyi guda biyu su ne ban so ba ya ce musu akwai ayoyi guda biyu da suka rage wato wanda suke ƙarshen suratul tauba su kan ban san a wajen wanda suke da su ba sai dai na san wani mutum ana ce masa kuzaimatu yana da ayoyin guda biyu a wajensa aka zo shi kuzaima ya zo da wani ayoyi guda biyu sai dai shi kuma duk wanda ya zo da alkur'ani a wancan lokaci ya zo da aya sai ya nemo a shaidu guda biyu a dalilai a cikin sahabbai su tabbatar masa da cewa wannan alkur'ani wannan abin da ya zo da shi alkur'ani to ku zai ma sai ya zo da ayoyin laƙirja a kun ƙarshen tauba kuma babu shaida sai shi kadai to da ya zo da wannan alkur'ani babu shaidu sai shi kadai ta sai aka tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba tsayar da shi a matsayin shaida guda biyu shi kadai saboda haka shi kadai shaida biyu da sai aka kula karshen lakar ja'akum aka zo aka sa alqur'ani haka nan wannan alqur'ani yake a wajen sayyidina Abubakar haka nan a zamanin sayyidina Umar yana nan lokacin da da na sayyidina Umar da aka tara shi sai ya bar shi a hannun uwarsa yarsa shi ne na nana hafsatu matar annabi sallallahu alaihi wasallam ai kaga ta wajen masu manzo Allah ne ya ci masa ne ta wajen aihuwa kuma yarsa ne to lokacin da sanna umar sanna usman ne zama halifa shi ma da cin alqur'ani ne shi ne ya karɓo littafin da yake wajen ita na hafsa aka zo aka rubuta alkur'ani a tsarinsa da yake yanzu aka rubuta alkur'anin kamar haka ya bar ɗaya a wajensa ya aika ɗaya makka ɗaya ya aika shi kufa ɗaya ya aika shi masar ɗaya ya aika shi bagadaba ɗaya ya aika shi sham ɗaya ya aika shi maghrib wato wannan alkur'ani wannan na maghrib din nan shi ne yake hannun mu har yanzu wannan qira'ar da muke da shi qira'ar wannan nan shi ne ainihin qur'ani da sai na usman ya aika maghrib alkur'anai guda shida kenan ko bakwai shi yana guda ɗaya hannunsa na'am نعم شيء مصدق لما مصدق القرآن ما قسكت على الذي بين يديه ولا كي غبا غير شيء ولتنذر سنكم من ما صبر بك دون القرآن لتنذر دومنك غرغدت da ummal qura wal alqalim ce makka wanda Allah ya aje ta tsake duniya wa man haulaha da wanda yake daura da ita shine dukkan duka da duniya wallazina yu'minuna wanda suke imani bil akhirati da lahira su kan yu'minuna bihi suna yin imani da alqur'ani wa hum ala rabbihim wa hum ala salatihim yuhafizun su wanda suka imani da Allah din suka imani da alqur'ani su ne wanda suke kiyayewa sallar su saboda jin tsoron azaban Allah tabaraka wa ta'ala nan ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطون والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون ai babu wanda yake mafi zalunci daga wanda ya kaji ƙarya alallahi Allah tabaraka wa ta'ala kaziban ƙarya wa qala shi da au qala ko kuma yace uhiya ilayya ai min wahayi wa lam yuha ilayhi shay'un alhali ba saukar masa da komai ba musailama kenan wa man qala da kuma wanda yace sa unzilu misla ma anzalallah da sannu zan saukar da misali abin da Allah ya saukar su ne masu isgili na makka wanda suke cewa launa sha'ul kulla misla hada da mun ga dawa da mun faɗi misalin wannan abin da ke faɗa din walau tara yayin da za ka ga ya muhammadu da za ka ga irin zalimuna yayin da azzalimai fi gara mamaratul mawt suna cikin magajin mutuwa wal mala'ikatu mala'iku ba su aidihim suna masu shuguda hannayensu akan suna bugunsu suna ce musu akhriju anfusakum fitar muku da fitar muku mana da ranku da da ranku da kanku dan mu karbe ta al-yawma to yau kam ku zauna kaza saka muku azabul huni azabul walaqati bima kuntum tastakbirun bima kuntum taquluna da abin da kuke faɗa ala Allah ga Allah ghayral haqqi ba na gaskiya ba da awan annabci ko kuma da awan wahayi na ƙarya fa kuntum anayati kun kasance tastakbiruna kuna masu girman kai a layati game da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala na ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما لنا معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون na'am na'am
لقد جئتمونا فرادا wa laqad jituna haqiqa kun ɗauko mana furaga ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ba masu ba mata wato babu ƴaƴa ba iyalai ba komai kun zo mana ɗaɗɗaya kowa ya mutu shi kadai kama ga latsalamu kamar yadda muka halice ku a wani maratin tun farkon mara mun a kun zo duniya sai a tsirace wato loɓa ba katiya ba ko takalmi وتركتم كم برباكم والنار فأبدا مكباكم وراء ظهوركم بايم بايم الدنيا ما ترى لذاكم كما وما وما نرى ما أكو شبه معكم سنوكم أنا شكو كما نكو كلي بمغا أبو كدن بمغا ما تشتن داكو وكما كان داكو رفكي بوتاوا الذي زعمتم وندا فهي أنهم فيكم شركاء cewa sun abokan tarayya ne a cikin bauta ga Allah ta baraka wa ta'ala laqad taqalla bainakum wato saduwa ta yanke tsakanin wa dalla ankum ma kuntum tanqulun abinda ku kasance kuna riyawa a duniya na cewa su abokan tarayyar Allah ne to yau ba ku san inda suke ba sun bace mu juna
إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون إن الله حقيقة الله تبارك وتعالى خالق الحق والنوى شيء mai tsaga kwaya wato ya fito da tsiro a cikinta kwaya ke wannawa kuma shi ne ke tsaga kwayan dibino ya fito da bishiyar dibino yukulju da hayya bilal mayiti yana fitar da mai rai daga masace kamar ɗan adam da tsuntsu daga gudan mani daga kwai wa mukulju mayita bilal hayyi kuma shi ne mai fitar da masace daga mai rai kamar kwai da lufa daga ɗan adam zalikumullah mai irin wannan aiki shi ne Allah tabaraka wa ta'ala fa'anna tufakun ya ake juya da shugaban imani tare da tsawon hujjoji falikul isbari خالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم falikul ishabi isbari mai tsaga wato wato amudi na asbari na dalla zalika zalika wajen lai sakanan ko mai sanya dare sakanan wato nutsuwa wanda halitta take hutawa a cikinta daga wahala wa shamsa kuma wa shamsa wal qamara rana da wata kuma Allah ya sanya su subhanan suna gudana domin kidayan lokata da sateku raneku da sateku da watanni da shekaru zalika wannan fa taqdirul aziz al alim kaddarawa ne da muwaye a cikin mulkinsa masali da halittarsa
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعلكم هو الذي جعلكم النجوم شيدا ubangiji ne sanya muku taurari ki ta tadu biha domin ku shirya da ita fi zulmatul barri wal bahri a cikin dubbai na sarari da kogi har fa sallah mun bayyana muku da ayoyi li qaumin ya'lamun ga mutanen da suka suka san haka na وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنشأكم شيء أبنجل ليفاعلكم من نفس واحدة من غير بداية ومستقر sannan mustaqarrun wato yayi muku mustaqarrun gurin tabbata a cikin mahaifa wa mustaudarun da kuma gurin ajiya a cikin tsazzufar fasallar ayati mun rabe muku ayoyi da kaunin yafahu ga mutane waɗanda suke fahimta wa wanda suka anzala وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون هو الذي أنزل من السماء وهو الذي شيل ubangijin da ya saukar da ma'an ruwa min as-sama'i daga sama fa akalna muka fitar da shi da wannan ruwan nabata kulli shay tsiran kowane abu fa akalna minhu kabiran muka fitar daga wannan ruwa kore yukurju minhu aha habbar kwaya tana fita minhu daga cikin wannan koren yabanya mutarakiban wato abu mai hauhawa kamar ‘ya'yan alkama ko yadda zangarniyar alkama take ko ta shinkafa ko ta yelo ko ta da ko kamar zaga wata tana kan wata wata tana kan wata tana kibar wa min an-nakli haka nan kuma muna fitarwa daga wannan ruwa daga dibino kuma min daliha daga daga daga daga sikinta muna fitar da irwano wato hantsotsin daniyatan makusanciya tana kusa da kusa dibino yana kusa da kusa da a cikin bulalar hantsa ɗin wajen nasu sannan kwamta da gonakai mina alamin na inabobi da zaituni da rumman mutashabihan mai kama da juna ta wajen ganye wa ghairu mutashabihin da wanda kuma baya kama da juna unzuru ya ku abokan zance na wanda ake muku magana ku yi kallo da kyau ku bayan ila kamar shi idan asmara ya zuwa ya itacensa idan ya yi ɗaɗa farkon yadda yake wayan shi da kuma nunansa da yanayin yadda ke farawa abu ne zai fito mai gudu wani lokaci da farko zai zama guri mai ɗaci amma ƙarshe sai zama mai laushi mai zaƙi ina fi zalika haƙiƙa a cikin wannan la'ayafi akwai ayoyi mai nuni ya bisa ikon Allah amma li qaumin yu'minun ga mutanen da suka imani da Allah tabaraka wa ta'ala
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وقوّموا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا سنسجا لله الله تبارك وتعالى شركاء الجن abokan tarayya ga Allah na aljanu wa kalaqahu alhali Allah shi ne ya halicci aljanu din wa kalaqu su mutane suka kaga wa Allah banina yaya maza Isa da Uzairu wa banatin da kuma yaya mata suka ce mala'iku yayan Allah ne mata mu shigar larabawa kenan wannan duk shi din kula shi da bigai tsimi ba tare da sani ba subhana sarki ya tafi daga Allah tabaraka wa ta'ala amma shi kuna ya ɗaukaka gabarin amma shi kuna a bisa abinda masu cewa suke sanya wa Allah ‘ya'ya maza da mata wato Ubangiji ya tsarkaka gabarin abin da suke siffantawa Allah kamshi ne بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Malin samawati wa lafi shi ne wanda ya kagi sammai da ƙarfai an nana huwa ya duniya za a ce ai ba zai ta yaya Allah zai yi ɗa walam ya kulla hu sahibatu Allah ta ba ka zala kuma walam ta kulla hu sahibatu mata ba da kasance ga Allah ba kuma wa kala kulla shay Allah dai shi ya halicci kowane abu wa huwa bi kulli shay'in alim shi ne masani da kowane abu zalimullah ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل na'am لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ذلك الله ربكم وان شانكم شيء ubangijinku la ilaha illahu ba wanda ya sace a bauta masa sai shi khaliq kulli shay shi ne ya ci kowane abu ba abu ku bauta masa wa huwa على كل شيء وكيل شي وكيلي ne mai kiwo بعض الأبصار إذن دنا لا تدركوا باسا رزقان الله تبارك وتعالى وهو يدرك الأبصار شيء وشيء رزقان وتغننك وهو اللطيف شيء ما توسع سوا قوليات وكذلك هكذا نصمم بك بينا الآيوي واتولد وليقولوا don saboda kafirai su faɗa a sun karshe na mace da ranta ai wannan abin da kake gaya mana ka karanta shi ne a littattafan magabata wani nubayyinu amma ko mun yi haka nubayyinu domin mu bayyana alqur'ani da kawai ya alamu daga mutanen da suka san cewa alqur'ani daga Allah ne wai su ce ya karanta ne wanda kuma su ce daga Allah ne ma'ana wancan ya zama musu jaraba wanda kuma ya zama musu ni'ima اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن
da duka المشركين bima umiya ilaika abin da aka sauka da zuwa gare ka daga ubangijinka la ilaha illahu ba da ya cancanci abota mai da gaskiya ko shi Allah tabaraka wa ta'ala wa alinka kau da kai al mushrikina game da kafirai masu shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولو sha Allah da Allah ya so ma ashraku da bashi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ba na'am وما جعلناك عليهم حفيظا كما مسنيا كان mai kiwo gare su ba وما انت عليهم وكيل ko kai baka zama wakili wanda zaka tilace su akan imani ba kai dai mai zikiri ne kawai da ولا تتركوا الذين يدعون من دون الله فيكفوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فننبئهم بما كانوا يعملون wannan aya ta san wani a wasu jama'a daga cikin musulmi wanda suka zagi gumaka sai su kuma su kuma kafirai suka zagi ubangiji subhanallah sai Allah ya faɗa wani aya wala ta shukul lazina kada ku zagi waɗanda ya da ƙura min duni la wanda suke zuwa to suke suke bauta wa goma bayan Allah kada ku zage su fa yusabbullah sai su zagi Allah adawan da keta da iyaka da zalunci bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba Na'am, saboda haka shi yake cewa fa ala hadha a bisa wannan kullu da'ati tajru ila ma'siyatin duk wata da'a wanda za ta kai mutum ya zuwa sako bayyana ma'siyatin li anna sabbul asnam zakin kuma ka ibada ne ya amma ya walakin lamma jama ila sabbillah yayin da ta ja zagin Allah kaga sai ta sai aka hana su wannan wannan abu kazalika haka nan zayyana muka kawata li kulli ummatin ga kowace al'umma muka kawata musu aikin su na alheri da sharri summa ila rabbihim marji'u sannan makoman su ta kasance zuwa ubangiji su ne fa rabbuhum sai ba su labari bi ma kanu ya'maluna da abin da suka kasance suna aikatawa to jazi kuma zai saka musu da shi na وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشتركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون wa aqsamu billahi sun rantse da Allah tabaraka wa ta'ala jahada aymanihim tukuwan rantsuwan su da in ja'alhum ayatu wallahi idan aya ta zo musu la yu'minuna biha za su imani da ita ku inna mal ayat ka gaya musu ayoyi da inda Allah a wajen Allah take wa ma yashkurukum to ina ma ku sani kila innaha idza ja'a idan aya ta zo musu ma la yu'minuna ba za su imani ba na'am
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون wani mallin sannan muna tuttuwe afiyatun zuciyoyinsu muna tuya ta gabanin gaskiya wa absaruhum da idan dunan su gabanin ganin gaskiya ba za su ga gaskiya ba ba za su imani gaskiya da gaskiya ba Allah kama lam yu'minu kamar yadda ba su imani da shi alqur'ani ba wala marra tun farko wala zarama kuma za mu bar su ya mahu suna masu dimuwa fi duyanin a cikin dagawar su alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأولئك الكاتب لما خلق ناس الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه ومن اجمعين yadda za ta yi wajen rarrabewa shi ne sai ta yi amfani da saninta na zamanne ne yaya kalar warin wanda yake na al'adar da ne na da in ya zo sai ta bar sallah wannan kuma wanda ta jawo wa kanta din tunda ba launin sa irin wannan ba ba za ta bar sallah اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا لنا وعافنا الله يعطيك عم لا فيها تزم لا فيها وذكرت كل والله أكبر. صلاة الفاتحة غير بسم وقوم غير بسم من يمن يشهدون الله يمشي رسوله فرقوا أقوي الحاجي الحاجي قولها wato saboda yawan zuwa sa kaula ake kira alhaji kaula a sanin mu albani shi a wata da zaniya ne ana ce masu shi hamal wanda yi wannan littafi na wato tarihin halayyar shirin Ibrahim na farko din nan wannan Allah ya masa rasuwa shine mataimakin shugaban majmu'u kuma tsakanin su ɗan kwanaki ne ko sati bai kai ba shi kuma ranar laraban nan da ta wuce alhaji ɗahiru abubakar ciyaman na majmu'u a babu sheki mai tara wato shugaban ƙungiyar wato maulidin shirin Ibrahim na ƙasa wanda shi ya kirkiro wannan mawuyi wanda akalla an yi wannan mawuyi kusan sau arba'in kusan shekara arba'in yana ɗaukar nauyin tarin wannan taro kuma sirgi ne na shehu mana yana auren yar shehu sani awwal wanda suka haifa da yar shehu ibrahim kuma shi almarin shehu sani awwal din ne har yanzu shi ma allah ya masa rasuwa gaba ɗayansu Allah ta fara kuma ala ya fitar da wasu kuma Allah wa kuma sura ta fati uku da niyyar ku dawo a gare su Allah zai da musu rahama ayyukan su suke da alheri gaba ɗaya Allah fa su bi su Allah ya fitar da su da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim Allah ta fara kuma ta'ala ya raya bayan su ya azurta bayan su hidima a addini musulunci da rigar tijjaniya da faila ta ibrahimiya da kuma ɗan adam gaba ɗaya allah ya arzuta su guda da zuriyar su arzuta su guje wa duniya kuma allah ya rufa asiri a zuriyar su duniya da lahira kamar yadda allah ya kawo iyayen su da zaka annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya gafarta musu bismillahir rahmanir rahim allahu akbar allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim allahu akbar allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعمر الكاتب الفاسق على سيدنا الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه والولاد العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعمر الكاتب الفاسق على سيدنا الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه والولاد العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعمر وحسبنا صلاتنا والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله